الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ساتي من زوا دي زامو شيكا هر رسالة مباشرة إن شاء الله شافي نوني Dalilin goma sha biyar.
قليل وقوم شابية Na. Hukumi fi tada'i na baƙali.
ya ce muna babun nafaƙat yau talata talatin ga watan jimadan awwal hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da hudu ga watan ɗaya miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu shiga darasin tufafi hukam muna babun nafaƙat ko wasu fita da'i fin nafaƙa fasali cikin ainihin Ah, da'awa na nafaka in an ce ta da'i mutum biyu ne kowa yake da'awa na sabanin abin da dan uwan shi yake da'awa Ah, kamar tafa'ul ne wa man yajib an zawjatin wa lam yada nafaqatan ne ba nafaqatun ba wa lam yada nafaqatan laha wa bada arja na karaha fi qawliha lil hini fal qawlu qawluhu ma al yamini ما لم تكن لأمرها قد رفعت قبل إيابه ليقوى ما ادعت فيرجع القول لها مع الهلف والرد لليمين فيه ما أرف وحكم ما على بنيه أنفقا كحكم ما لنفسها قد وسقت فإن يكن قبل المجيب طلقا فالقول قولها بذاك مطلقا إن آمل في ذلك اليمين وأثبتت هبانة البنين makari ke babin? to alhamdulillah ya ce wa man yagib wanda ya faku ya yi tafiya baya gari ko ma yana garin da ya ɓuya don wani lokaci a mutane suna ɓuya su ce sun yi tafiya ko kawai in dai ba a gan shi ba za mu ce baya nan to wanda ya faku an zaujatin daga matarsa aka ce ya bar matarsa walam ya da na faƙatan a da'awanta bai bar mata komai na abinci ba ya tafi bai bar mata na faƙa ba laha gare ta ba wa ba da an raja bayan ya dawo ta gama ƙuƙutawa ta riƙe kanta ya dawo ta buga mara lissafi na karaha sai mata inkari ya mata musu fi ƙauliya cikin faɗin ta ɗin lilhini ga wannan zamanin da ya wuce ya yi mata ainihin inkari ya ce shi ai bai tafi ba sai da ya yi lissafi cif abin da za ta ci na wannan lokacin gaba ɗaya kuma yau ne dama abinci zai ƙare yau ya dawo saboda haka me laifin shi ta kuma ta ce kan kobo bai bar mata ba ita bai ma gaya mata zai tafi ba a wajen yara ta ji ya tsari ke kasta ya yi gaba to suka zo gaban kuliya to yanzu maganan wa za a ɗauka tun da ita ma ba ta da shaida shi ma bai da shaida da yana da shaida kaga ba musu ita ma da tana da shaida cewa da zai tafi ta sa shaida kun gani bai bar mu kawai ba musu to kowa bai da shaida dama din da ka ji an ce alƙaulu ƙaulu to an rasa shaida ne yanzu maganan me za mu ɗau maganan wa za mu ɗauka kuma duk lokacin da ka ji an ce maganan wane shahadatul hal ce take aiki tunda ba shaida na ainihin mutum sai a samu shaidan hali to shine fal qawlu qawluhu ma al yamini shi ba ya ce ya bar mata ba ita ta ce bai bar mata ba yanzu za mu karbi maganar shi ne tare da rantsuwa ka sha billahi allazi la ilaha illa huwa ka bar mata nafaka kafin ka tafi in ya rantse shi kenan saboda me saboda al'ada ko kuma hali ya nuna cewa in bai bar mata ba ya bata kawo kara ba ya bata daga murya ba ya aka yi ta rike kanta saboda kaga al'ada ko kuma ainihin hali ya nuna cewa tafiyan da ya din nan abin da ya faɗa ni cewa ya bar mata nafakan nan ya fi ta gaskiya ya rantse in ya rantse dole takura to a nan ma inda ainihin za mu ce maganar shi za mu ɗauka malam ta kulli amri ha ƙadira fa'at kabla iyabi matuƙar dai bata ainihin ɗaukaka ƙara na al'amarin ta ƙabla iyabihi kafin dawowa mijin ba. Me yasa yake liya kuwa madda saboda ainihin abin da ta yi dawon ya ƙarfafa. Ma'ana lokacin da ya tafi ɗin bayan an samu ɗan lokaci ta kawo ƙara wajen alƙali ko wajen ainihin shugaban musulmi cewa to fa a shaida wane mijina ya tafi bai bar min nafaka ba yanzu gashi nan kukutawa nake ina zuwa ina karɓan bashi ko da zai zo ya yi musu je ku zama shaida to in ta ɗaukaka lamarinta musamman ma ta je wajen alkali ta sanar da shi cewa gashi ne ya tafi bai bar mata komai ba kaga wannan abin da ta yi din kaga abin da za ta yi da'awa zai karfafa kenan tunda in ya bari meye maganin cewa ta zo wajen alkali ko ta zo wajen jama'a musulmi ta faɗa saboda haka yanzu wannan maganan in ta ɗaukaka ƙara cewa ainihin bai bar mata ba kabla iyabi kafin ya dawo ta kai ƙara to wannan fayar ji'ul ƙaulu laha yanzu magana sai ya koma wajenta wannan matar wannan ainihin ƙaran da ta kawo ɗin ya nuna maganin ta gaskiya ne ta rantsi ma alhalif tare da rantsuwa ta rantse billahi allazi la ilaha illa huwa bai bar mun nafaka ba a nan ma in ta rantse za a hukunta mata nafaka ne na daga ran da ta kawo ƙara fa zuwa ainihin lokacin da ake wannan rikicin ba wai za a yi tun daga farko ba ne saboda me saboda ai al'ada ya nuna mata ba sa matsuwa sai lokacin da suka shiga matsi mai yiwa ya bar mata ne ana nana nan da ta cinye daga ran da ta cinye ne ta kawo ƙara saboda haka za a lura da ran da ta kawo ƙara ne ba ran da ya fita ba shi ne yasa ya ce ma kabla iya biyu to kowanne kaga a can shi ma mun ce fal qawlu qawluhu ma al-yamini ko a nan ma inda ta kawo ƙara ƙaran ta ya karfa maganar ta mun ce fa yarjiul qawlu la ma al-halim yanzu magana zai koma gare ta amma ita ma sai ta rantse shine yace waraddu lil yamini fihi ma urif yanzu yin raddi na rantsuwan nan fihi ma a cikin wannan ainihin magana biyun gaba ɗaya urif an san shi ma'ana shi da aka ce ya rantse yana da damar ya kalbi ya ce to ranka ya daɗe ita ta rantse billahi lazi la ilaha illa huwa ban bar mata ba sai a yi lissafi in biya yana da wannan damar in ko ka san shi rantsuwa duk inda aka yi raddi baya dawowa saboda in zai dawo zai zama akwai ta sauki zai zama ni wasa da kotu kenan yana cewa ita ta rantse ya zan rantse ba kai rantsuwa ga sai mu ce alkali sai ya kore ta kawai ya ce ba ki da gaskiya in kina da gaskiya ki rantse mana haka nan ita rantsuwan ya kama ta kawo ƙara wajen alkali cewa gashi gashi ba mijinta ya tafi kaza kaza sannan da ya dawo ya mata inkari aka sake zuwa alkali ya ce ta fi ka gaskiya dama tun ranar kaza ga watan kaza ta kawo cewa baka bar mata na ba saboda haka yanzu kawai za ta rantse ka biya ta shi kenan hajiya za ki rantse ta ci ranka ya daɗe shi ya rantse ya bar mun shi kenan a bar magana za ka rantse ya ce a za a yi rantse shi kenan za ku riƙa dole biya ta yawwa tana da daman ta yi kalbin rantsuwan shi ma yana da daman yi kalbin rantsuwan duk wanda dai rantsuwa ya kama shi a cikinsu yana da daman yi rajin wannan ainihin rantsuwan wa hukumu ma ala bani tafakar kasan rantsuwa akwai wanda ake kalbinta ma'ana akwai wanda ake raddi akwai wanda ba a yi raddi yanzu misali kamar yamiru tuma kaga shi ba a raddi shi yamiru tuma shi dama rantsuwan na tuhuma ne yanzu misali ba kai ka sauke shi a cikin ɗakin nan ɗakin nan mai kuba ne da asuba ka aje kuɗinka miliyan ɗaya ba wanda ya sani a cikin durowa daga kai kuma kudin nan ana kawowa bakon nan ya zo ba wanda ya shigo ɗakin nan da asuba aka tashe shi alhaji ta yi mutum masallaci ya ce a ka san ni ba kowa ya ni sannan jam'i ma ba wajibi bane a kai na ni kasar nake yi kaza kaza shikenan ka bar shi a ɗaki ka fita kana fita ka kulle da kuba ka tafi kana dawowa ka zo ka sake sa kuba ka buɗe ka same shi yana kwance kawai baƙo yana fita da ka bincika kuɗinka babu ba balla kofa ba kuma yana cikin ɗakin wa ya ɗauki kuɗin nan wa ya ɗauki kuɗin nan a tunani ka kawai baƙo ne amma ka ga lokacin da ya ɗauka tuhuma ce saboda haka yanzu in ka kawo ƙara dole baƙon nan akwai yaminu tuma da zai yi ya rantse ba shi ya ɗauka ba to wannan yaminu tuma ba a kalbinta tun nan yayi kalbi ya ce to shi ya rantse in biya sai mu ce to ai shi ba tabbatar waye ba dama tuma yake abinda mutum yake tuma za a sa shi rantsuwa kai to irin wannan yaminu tuma din ba a ainihin raddinta amma irin wannan rantsuwa na ainihin wanda kowanne a cikin su ya tabbatar kaga yanzu anan shi in ya bari din ai ya sani ita ma in bai bar mata ba ta sani saboda haka duk wanda aka ce rantsi yana iya raddin wannan rantsuwa wa hukumu ma ala banihi an faqad hukuncin abin da ta ciyar ma ‘ya'yan shi wannan matafiyin da ya tafi ya barta bayan kanta ɗin ta ciyar da ‘ya'yan shi, to ka hukumi ma li nafsi ya wasu kamar hukuncin abin da ta amintu da kanta ne wajen cewa ma'ana kamar yadda idan ta yi da'awan bai bar mata na faƙa ba in ba ta kawo ƙara ba za mu ce ya fi da gaskiya in ta kawo ƙara tun da fari za mu ce ta fi shi gaskiya to haka nan wajen ciyar da 'ya'ya ya bar ni da 'ya'ya bai bar abin da za su ci ba ni nake rike da su har ya dawo saboda haka ya biya ni kuɗin ciyar da yaran nan da na yi shi kuma ya ce ai tun da ya fita kafin ya fita ma sai da ya bar abincin yaran nan da ɗawainiyarsu gaba ɗaya to yanzu a nan ma in ta kawo ƙara kafin wannan maganar to za a yi amfani da wannan ƙarar da ta kawo a ƙarfafa maganar ta a ce ta rantsi idan ko bata kawo ƙara ba za a ce ya fi ta gaskiya ya bar mata ya rantsi kaga daidai da ainihin hukuncin ah, ka hukumi madi nafsi ya karbo sakar sai me wa in yakun qabla al-majibi dan laqato idan kuma kafin ya tafi ashe ya sake ta ya sake ta kafin ya tafi to yanzu anan fal qawlu qawlu ha bi zaka mudlaka yanzu anan magana maganin ta zamu dauka mudlakan sake ba kayyadiwa tunda ai ba ta cikin karkashin ainihin ikon shi balle har a ce ainihin maganin shi zamu dauka yanzu anan kawai mudlakan ko ta kawo kara wajen alkali kafin ya dawo ko bata kawo kara ba tunda shi ya gudana a tsakanin su maganin ta zamu dauka amma magananta din in amalar fi zalika yamina in ta aiwatar da rantsuwa ta zo ta sha billahi allazi la ilaha illa huwa yaran nan tun da ya tafi ni nake rike da su sannan wa azbatat hadanatal banina ta tabbatar da renon yaran ta tabbatar da yaran a hannunta suke ba wai sun je suna gararan ba suna ta bara bane har ya dawo saboda in yara su suka rike kansu ko sun je jama'a musulmi ne suna bara kaga ba zancen a ce ya biya ta tunda ita ma ba ita ta rike su ba sai ta kawo shaidu akan cewa yaran nan tunda ya tafi a hannuna suke sannan ta rantse cewa ainihin bai bar mata abin da ainihin za ta ciyar da yaran nan ba a nan dole ya biya ta shine in amalan fi zalika yamina wa asbatal hadanatal banina wannan rantsuwan na cewa bai bar mata ba wannan shaidun na tabbatar da ita ta riƙe yara dan ita ta riƙe yaran ga shaidu amma ba mamaki shi ya bar mata yawwa na'am lokacin da ya dawo kawai ya rubuta ya rabu in ya kasance ya zanta guda